الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa wannan rana ta litinin sha shida ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan sha daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu na nahawu a cikin littafin nazmu matnil ajin romiya na al'allamatu shaihu yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala wato littafin da ya waƙe shi ne al'ajin romiya wadda ta shahara a hannun malamai da kuma ɗaliban ilimi da wannan darasi shi ne darasi na goma sha uku insha Allah ta'ala za mu tashi a kan jawazimul fi'ili a ƙarƙashin babu irabil fi'il mun karanta nawasibu fi'ilil mudari wato haruffan da ake yi wa fi'ili mudari nasba yau za mu karanta jawazim ababin da za su kawo masa jazma inda dama ana maganar yi masa li'irabi ne to mun je nawasib al'ashara guda goma annawasib al'ashara yau za mu je kuma aljawazim wanda su suna da yawa sosai sun kai kusan samaniya ta ashar sun kai kusan sha takwas yake cewa a shafi na ashirin da ɗaya wa jazmuhu belam walam maƙad wajab wala wala min dallata ala talab kazaka in wa ma wa man wa izma ayyun mata ayyana aina mahama bale ce wa jazmuhu yima fi'ili mudari'i jazma yi masa ɗauri bilam yana tabbata da harafin lam walamma da ki uwarta wadda ake kira lamma kusan da lam da lamma a suna da alaƙa da suna ɗan da wani bambanci da malamai ke kawowa amma sun yi tarayya a kan yi wa fi'ili mudari'i jazma kamar lam yalid walam yulad lam yalid kaga sai aka ɗaure dalin da ke cikin yalid saboda lam su sauraka lam za ka ce harfu nafiyin wa kalbin wa jazmin mabniyun ala sukun yalid fa'ilin mudari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun لتجرده عن الجاء عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر to haka ita ma lamma san abin da take yi kenan kabar walamma ya da hulil imanu fi kulubikum aga walamma ya da hulne ya da hul an yi ta harikin lam ne liltika isakinai littakhallus mai liltika isakinai shi yasa aka ce walamma ya da hulil imanu ko faɗi Allah ta'ala menene kalla lamma ya ƙaɗi ma amara aga aka ce ya ƙaɗi saboda an ce lamma a wata kira'a lama ya ƙaɗi bi takfif ba a ce ya ƙaɗi ba me yasa saboda lamma lamma ɗin nan sai ka ce harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin mabnin ala sukun يقضي فكرة فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة على آخره لأنه معتل الآخر والكسرة دليل عليها to shine abin da yake magana ana to bala yace kadi wajaba to ka fa sani yin wannan jazma da ake magana ya wajaba eh alwujubu sina'i saboda haka dole ne bai yi wa lamta biyo bayan fa'ilun mudari'un ko ba a mai jazama ba ba zai yi ba wala wala min haka nan dala wala min dala min amma dallata ala talab inda suke yin jazama in sun kai nuni akan nema eh dukkaninsu in sun zo suna yin nuni akan nema ita la ta farko in ta zo ta dullu ala talabi tariki kamar la tu'akhidna eh khid la tu'akhidna an gani haka ana kiranta da lamun du'a idan zan ana magana ne da janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala baka kira ta lamu du'a kamar nan da ta zo a wannan aya la tu'akhirna to la sai ka ce lamu du'ai lil eh litta'dib ko lil adab ba za ka kira ta da lamun nahayi ba amma kana ikiranta da lamu talabi eh amma talab ɗin da ake nufi shine talabut tarki kamar ka ce la tazhab eh ai kana neman sa da ya bar tafiya la tajlis kana neman sa da kar ya zauna to shi yasa aka kira ta ta nema ita kuma wala min ita ma ana kiranta da lamut talab ita kuma li talabil fi'l ita kuma akan kawo ta don neman a aikata wani abu kaga kishi yalla eh misali faɗin Allah ta'ala liyun fiq zu sa'atin liyun fiq to wannan fi'ilin majzumun ne wannan kafin jazama akai mata saboda wannan lama ko kuma wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kaga ba ce liyaqdi ba saboda bi lamun din nan ta talab sai aka ce liyaqadi eh liyaqadi sai aka shafe harfi illa saboda wannan lamun kazaka in wa ma wa man wa izma ayyun mata ayyana aina mahama haka su ma wa'annan adawat suna wannan aiki da aka ambata in tana yi ko kamar misali in yantahu yughfar lahu in yantahu hmm? saboda haka in ita ma tana wannan aiki eh tana wannan eh ko kuma wa in ta'udu na'udi ita ma takan yi wannan aiki haka ma ko ita ma tana yin wannan aiki ma nan sakh min ayatin aw nunsiha sai ce na ati bi khairin mina to ita ma ka take haka wa man ita ma man kamar fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu to ita ma man ta yi saboda fa man ya'mal an kace bil jazm ba ce fa man ya'malu ba haka izma izma a ita ma tana wannan aiki ita ta zuwa ƙura'ani? eh? ba ta zo ba cikin abin da ka haddace eh don ce babu a kawo kuma ka yi turuturu hmm? izma izma Hmm? Ba da zuwa ƙur'ani ba? Da sai a kawo mata jimla kenan. Hmm? Izma, ta ma sharɗiya ce. Izma ta ƙa'ud, a ƙa'ud. Izma ta zuhab, ta zuhab. A zuhab. izma tazhab azhab ayyun ita wannan fa hmm ita wannan ta zuwa qur'ani kam ita ba zai yi a ce ba ta zo ba ayyun bitashdid ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna to kaga ta zo ita tunda an ce tad'u ba ce tad'u da ba sai aka shafe nunun raf'i saboda ayyu din nan to haka mata ita mata ta zo na rahoton irin mata ta zahab din misali mata ba istifhamiya ba a shartiya don kaka ga mana istifhamiya ba ita muke nema ba mata a shartiya irin ta mata ta zahab a zahab duk sanda ka tafi zan tafi to ayyana ta zo to kawo muna ana Mm, to. Ha? eh? Ina fi'ilin da ta yi jazama a kansa, ayyana mursaha, ai ba fi'ili. Mursaha suna ne aiko? To, fi'ili muke nema. Ayyana, tajlis, ajlis. duk inda ka zauna zan zauna haka aina ita an same ta ƙura'ani aina ma ta kunu yudrikmul mautu eh, ta kunu ba ce ta kunu na ba sai aka shafi nunin rob eh, saboda aina din mahama ita ma ta zo? litashara litashara na bihi ko to ina fi'ilin yake mahama yawwa ba ta'ati na ba ta'atina sai aka shafe me aka shafe sai aka shafe harfayin lago don azali daga ataya ati ko ko ba daga ataya ati ba ne to kaga akwai yawo to wannan kenan wa haisu ma saurara mana wa haisu ma ita ko ba wa haisu ma wa kaifa ma wa anna ka in ya kun zaidun wa amrun kumna wa haisu ma ba wa haisu ma wa haisu ma takun akun wa haisu ma irin ta muke nema da inda ka kasance zan kasance wa haisu ma inda ta yi jazama muke nema babu wa haisu ma to wa kaifa ma fa wa kaifa ma taf'alu taf'al af'al wa kaifa ma kaifa ma taf'al af'al akwai ita ita kaifa ma ita ma babu ta qur'ani wa anna annaha anna hmm anna ya kunu anna hmm? babu anna anna hmm? anna tazahab azahab to irin da muke so anna tazhab azhab asurutu mana in ba ka da aya sai ka yi shi ba sai ka yi magana ba anna surutun kuna ɗauka hankalin mutane kullum ana magana ba ku kiyaye ladabi anna babu na atihim wace aya to ga misali wanda wannan misali duk za ka iya amfani da su su duka ɗin amma zai kawo ma guda wanda kai sauran sai ka yi kiyasi ka in ya ƙum zaidun wa amrun ƙumna in zaidu ya tsayu da amru to tabbas mu ma ƙumna za mu tsayu in dai suka tsayu to za mu tsayu mahallin shahidi ya ƙum haka sai aka yi masa jazma bis sukun saboda saboda in وجزم بإن وما بها قد ألحق فعلين لفظا أو محلا مطلقا وجزم بإن أكوي با أمورنا با وجزم إن با أنم بيت ما سيكري وجزم بإن كي جزمة ده حرف إن وما دما كو آه wa ma biha kad ulhiqa da abin da aka riskar da in da su me za ka yi jazama shi ne fi'ilaini za ka yi jazama ma'ana wajizin fi'ilaini bi in wa ma biha kad ulhiqa ka yi wa fi'ilai guda biyu jazma da harafin in da kuma harfan da aka riskar da su da ma'ana irin tata wannan ana kiransu da jawazimul fi'ilai ne suna yi mafi'ilai guda biyu jazama shine duk harafin da ba lamba ko ba lamma ba banda kuma la da lamun amma tun daga in har zuwa harufan da suka biyo baya gare ta to duka ana yin jazama ne da fi'ilai guda biyu amma waɗancan guda hudu na farko su ana yin jazama ne da fi'ili ƙwaya ɗaya shi ne abin da yake magana to wannan jazamar za ta kasance lafzan lafzan ma'ana a kawo fi'ilan guda biyu duka kuma dukkaninsu mudari'ai kuma kowannensu majizu kamar in yantahu yughfar lahu daga yantahu yantahu na ne yughfar yughfaru ne to wani ana kiransa lafazi in tazhab azhab haza yusamma lafzan saboda an furta jazama din ga kowanne daga cikinsu au mahallan amma akwai sadda zai iya zama wa mahalli ta yadda kila ɗayan fi'ilin mudari ɗayan kuma ba mudari ba kawai misalin da ya kawo in ya kum zaidun wa amrun kumna ya kum fi'ilun ne mudari shi ba la iskala alaihi amma qumna fi'lun ne madin to wannan jazama sa ta mahalli ce halla mahallal jazmi don kamata yayi a ce in ya qum zaidun wa amrun naqum naqum to ba a kawo mudari'un ba sai aka kawo madin sai aka ce qumna to wannan ana kiransa mahallan kamar wa in uttum uduna shi ma mahallan wannan yusamma mahallan labzan shine a samu fi'illai guda biyu mudari'ai kuma kowannen su majzumi mahallan ko dai ɗayan su mudari'un ɗayan su madin ko kuma dukkan su madiyai ne kowannen su madi ne eh kamar wayin uttum uduna din da aka kawo ko kuma to wannan shine dai abin da yake nufi da mahallan to amma su wayannan fi'illan guda biyu suna da sunaye na farko dama ita in din da sauran adawatu da aka riskar da su da ita ana kiran su adawatu sharti dukkaninsu suna fa'idantar da sharadi domin cewa in ya kum zaidun wa amrun kumna haka sharadi ne sharadin tsayuwanmu shine in zaidu ya tsayu sharaɗin gafarta musu in sun daina sabon Allah sun daina ta'addanci amma ba su daina wato ba za a yi musu gafara ba to shi yasa na farko akan kira shi fa'ilu shart na biyu akan kira shi jawabu sharti ko jaza'u shar fi'ilin farko fi'ilin farko saboda haka ya ƙum fi'ilin sharti ne jawabu shar ƙumna to amma akwai lokacin da kuma akan samu dalilin da zai sa fi'ilin da aka kawo bai cancanta ya zamo jawabu sharɗi ba an samu fi'ilin sharɗi lahiya lau to amma fi'ilin da ya kamata ya zamo jawabi akan sharaɗi bai cancanta ba wasu dalilai sun zo sun hana shi to a wannan lokaci sai a gwamaya shi da fa'un wadda ake kira waƙi'atun fi jawabi sharɗi to shine zai ambata anan an gani? sai a gwama yashi da fa'un. E, waliyaktarin bilfa jawabin lawaka ba dal adati maudi ashar imtana. Ma'ana, jawabu shart zai gwamayu bilfa da fa'un. Waliyaktarin jawabun, shi wannan jawabi da ya gagara ya zamo jawabi, shi ne imtana wancan na ƙarshe. E, an gani? jawabun imtana ya hannu ya zamo jawabi to wal ya katarin sai a gwama ya shi bilfa da fa'u kun ga sauran misalan da muka kawo a ɗazu ba wanda adda fa'u yawwa to za mu kawo masu fa'u sai ce lawaka da zai auku ba'dal adati bayan wani harafi na shi sharaɗin maudai a sharɗi ko mahallinsa shi fi'ilin nan da ya gagara ya hannu ya zamo jawabu shar mahallin sharaɗi ne to amma kuma ya hannu ya zamo ya bada sharaɗi shi ne malamai suka ce kamar inda fi'ilin da ya kamata ya zamo jawabu shar sai ya zamo fi'ilu amrin fi'ilu amrin dama fi'ilai guda biyu suke cancanta da sharaɗi ko dai fi'ilun mudari'un ko kuma fi'ilun madin wannan su kaɗai suka cancanta su zamo jawabi ga shari'i to an samu fi'ilun shart amma fi'ilin da ya zo kuma umarni ne kawai faɗin Allah ta'ala a amfalu wa in janahu lissalmi fajnah laha kaga wa in janahu janahu fi'ilin mudari'un abin nan ne madin ne ko to shi ba iskali a kansa dama da sharaɗi da jawabu shar ko ka kawo madin ko ka kawo mudari'un babu iskali haza la iskala alai to yanzu ya hataju ila jawabi shar kuma sai aka kawo fajina aka kawo fi'ilu amri shi kuma la yastahiqu an yakuna jawaban li shar to wajaba an yuqrana bil fa shi yasa aka ce fajna shi ne dalili wuri na ɗaya kenan wuri na biyu ko kuma fi'ilin ghairu mutasarrif jamidi ne ko fi'ilin ni'ima ko fi'ilin asa an gane? kamar faɗi Allah ta'ala in tubudu sadaqati fa ni'im mahi aga in tubudu tubudu asalinsa tubiduna sai aka ce in aga sharaɗi kenan ya tajo ila jawabin to amma kuma fi'ilinsa la yastahiqu an yakuna jawabin li shart saboda jamidun ne ni'ima ne to shi yasa aka ce fa ni'im mahi a nan dole a safa'u ba a cewa ni'ima ni'imahi in tubudu sadaqati ni'ima bai yi haka shi yasa sai dai a ce fa ni'ima ko kuma asa shi ma jamidi ne ko yawwa kamar suratul kahf yake cewa in tarani ana aqalla min kamalan wa waladan fa asa an yi utiyani khairan min jannatika kaga in tarani asalinsa tarani ne ko? saboda haka sharaɗi ne ya tajo ila jawabin to jawabinsa kuma asa ne to shi kuma asa jamidun ne shi yasa aka ce fa'asa fa bil fa ana fahimtar wannan zakin ko kuma aka samu saufa wuri na biyu ke wuri na uku saufa ta gabaci fi'ilin ko da shi jawabu sharɗin fi'ili ne mudari ko madin amma sai aka samu saufa ko sinun ta zo sannan ya zo to wannan ya rusa damar da gare shi shi ma a nan dole suka ce a sa mai fa'o kamar faɗin Allah ta'ala wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikum Allahu min fadli in har kuna jin tsoron talauci to Allah zai wadatar da ku daga falalarsa a gani khiftum fi'lu madin ne sharadi ne jawabinsa menene yughnikum Allahu to amma kaminsa an samu saufa yan saufa din da ta dawo shi yasa ba a mai jazama ba shi yasa ba a ce yugoni kuma Allahu min fadli sai ka ce yugoni kuma Allahu min fadli saboda wannan saufa din yanzu shi ba sharadi ba ne ya hana to amma tahowa da fa'un din nan to sai taimaka sai sharadin ya samu shine amfanin tahowa da da ita fa'un din ko aka samu lan a wuri na hudu kenan ko aka samu lan ta biyo kamin sannan fi'ilin can mun samu mi mun samu saufa to nan kuma lan muka samu to ita ma lan harfu na fi'il idan ta gabaci fi'ilu shart jawabu shart to shi ma wajibi ne a hada a hada lan din nan sai a gwamaya su da wannan fawon din akwai mai aya a'a karkar mana shirme kai ne kawar bada Allah ta'ala in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum a gani in tastaghfir sharadi ne ko ba sharadi bane jawabinsa falan ya gafira to saboda landin nan shi yasa aka taho da fadin nan sai aka ce falan ya gafira eh falan ya gafira Allah lahu wannan landin ta kawo mu wannan fi'ilin matsala eh kabata ya zamo ya gafir to tunda lan ta shigo shi yasa sai aka gwamaya ta da wannan fa'ul to sai wuri na na biyar shine suka ce ko kuma aka samu harfa ta haƙiƙin yanzu mun samu saufa mun samu lan linnahai ko kuma harfa ta haƙiƙin in ma lafza au muƙaddara ta zo a lafazi sannan fi'ilin ya zo ka ba a yusuf in ya sarik faƙadi saraka akhullahu min qabl in ya sarik sharaɗi ne sai ce mi saraka a hullahu ne kaf to wannan kattin ita ta kawo mu saraka ɗin nan matsala eh da babu ta ba bukata sai an kawo sai an kawo kat a fa'un ɗin nan amma tun da an samu kat to dole a samu yawwa waqi'atun fi jawabi sharɗi in yasrik yusufu taqdirul aya to faƙari saraka akhun lahu bi qabl wannan lafzan kenan akwai ta kadiri akwai inda akwai ta amma shafe ta an kai menene wa in kana qabisu qudda min qablin fasadaqat to shi ba akwai ta kadirin kan kana qabisu qudda min qablin eh faqad sadaqat to wannan takadiran kenan eh babu ta amma za a kaddara ta akwai ta faƙari sadakat to wannan shine abin da yake faɗa a wannan baiti wayannan wurare guda biyar shi da yace wal yaqtarin bil fa jawabul lawaqa ba'da al adati mawdi ash tana duk sanda a jawabin sharaɗi ya hannu saboda wasu dalilai bayan ya uku akan wata adatu to sai a gwama ya shi da fa'un ya kasa bai fa'un wannan fa'un an zo lirabi za a kiranta za a kira ta da waqi'atun fi jawabi ash-shart waqi'atun fi jawabi ash-shart amma in babu waɗanga abubuwa to la hajata ila zikril fa'il eh shi yasa a misalan farko kun ga ba a kawo su ba eh su ma nan sak min ayatin da su in yantahu ya gufar lau duk kaga babu ta eh wa in ta'udu na duk babu ne saboda babu wa'ancan dalilai da aka ambata wa'ancan asbabu babu su sai an same su na dama ake bukatar ita ita fa'un din nan kuma ba fa'u sababiyya bace eh waqi'atun fi jawabi shart ake kiranta wasu da kiranta rabitatun eh saboda takan kulla alaka tsakanin fi'il shart da kuma jawabu shart akan kirata rabita ko akan kirata waqi'atun fi jawabi shart tunan za mu tsaya wani sati sai mu tashi babu marfu'atul asma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته